ذاك الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اعذري لنا بهذا المحضر والتعظم من الرجم تأتي لنا بالسبب وقال يا قد آتي الباب الثاني باب نبي وفيه ثلاثة فصول cikin akwai fasulla guda uku الفصل الأول فصل نمره cikin babi na biyu وهو الفصل الرابع من فصول الكتاب shi a fasali na hudu cikin fasalin littafi ga baki daya an yi shi ne yi zikirin faidatik tijaniya cikin ambaton faida ta ɗarikar tijaniya amma ƙala sahibu ha da abinda mai ita ɗarikar nan mai faida ya faɗa dangane da faida amma ƙala da jihar ɗarikar tihi ba da hu radiyallahu anhu da abinda mazaizan ɗarikar shi suka faɗa bayan shi Allah ƙara ya dagare shi wa ma yi ayyudu zalika da abu da ka karfafa waɗannan maganganu min kitabi wa sunna da qur'ani da hadisi fa qulu ina faɗa hatta wa tara baina ashabi shaykh al-khatim at-tijani radiyallahu anhu labari ya je rantu ya yawaitu kanin sahabban shehu tijani da cika mutum waliyya radiyallahu anhu وتداول في كتب المؤلف يا كي يا قوم cikin littafan masu talifi fi ɗariƙa ce a ɗariƙa shehu tijjani kowa zai ɗariƙa kowa zai tafi kan ɗariƙa sai ya ambata annar sheha shehu tijjani da dalla ƙala ya ce ta ce faidato ala ashabi faida na zuwa ga sahabbai na hatta da kulan nasu bi dariƙatina afwajan afwajan har jama'a su shiga dariƙan nan tamu jama'a jama'a da ana zuwa mutum ɗaya mutum biyu da sai a yi gayya a ce an shiga an shiga dariƙa wannan ta wuce wata tawaga ta zo jama'a jama'a shehu tijjani ya ce radiyallahu anhu ta ce hadin faida wannan faida za ta zo والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة mutane suna cikin mafi kai matukan abin za su kasance a kan shi na kunci da tsananin rayuwa to wannan magana ce wadda aka yi ta faɗi ƙala sahibul ifadati mai ifada ya ce wa kana ya nibil faidati ya zamo yana nuna abin da a faida an ya kasurar fato buɗi ya yawaita an a sahabihi ga sahabin shehu tijjani wa kana ya stab'idu zamanaha amma ya zamo yana ganin nisan zuwan lokacinta wa kana shehu na radiyallahu anhu shehu radiyallahu anhu ce kama fi risalatin fadl wal imtina kamar da zo cikin littafin al-fadl wal imtina المؤلف حق وندي كتاب النكتة رسالة على خليفة سيدي علي حراز برادة رضي الله عنه جعلنا مما ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك أبونا ما زال لا بشيء شيخ تجاني أن يبقى مدده في مريديه إلى قيام الساعة مدد شيخ تجاني يوم تكون مريدين شيخ تجاني هيا زوا تاشي قيامه وأن تكون طريقة ببني آدم أزيد من عشرة آلاف طريقة طريقة تتزوم cikin mutane mafi karuwa bisa ga ɗariƙa dubu goma kullum min talamizatihi kull- ah, kullum min talamizatihi kullu dariqin li talmizi min talamizatihi kullun dukkan dubu goma nan min talamizatihi duk daga almajirin shehu tijjani ne kaga za a dunkule a zama da dariƙa guda ga asali kullu dariqin kowace dariƙa guda li tilmizin min talamizatihi almajiri daga almajirin shehu tijjani har iya da dubu goma wa kullu dariqin kowace dariƙa ta tafarra'u ala turuqil kasirati min al-ma'rifa za ta resantu akan ɗabi'u da yawa na ma'arifa wajen sanin Allah sun mata tafarra'u kullu dariqin aidan sannan kowace dariƙa ta resantu ala turuqin akan ɗabi'u da yawa daban-daban ila kiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama wa an takuna fil janna kuma Allah mun ce mashi aljanna tariqa ta za ta zamo a ziyada min 20 alf tariqin fiye da tariqa 20 ta tafarra bi furu'in kasiratin za ta dinga resantuwa da rassa masu yawa ila qiyamis sa'at ay zuwa tashi kiyama la tanqadu abadan ba za ta yake ba abada hatta ya tasallahu al-ardu man alaiha wa huwa khairul warisi Allah ya gada ƙasa da wanda asabata Allah shi ne fiye masu gada komi da komi wa khasiyatul wurdi khasiyya ne da abinda wurdi yake banta da shi na fadala da amfani baqiyatul mai wanzuwa ce ila qiyamis sa'ati ai zuwa tashin kiyama ma da mai tula wa yuzkar matuka ana karanta shi wurin nan ana zikirin Allah intaha intaha kalam shaykhina radiyallahu anhu duk magana shi wata janci radiyallahu anhu wa hadhihi al-faidat allati dhakara shaykhuna wannan faidar da shehu mai ambata kad takallama ashabu wa khulafa'uhu wa warasatu asrarihi ba'dahu alaiha sahabban shehu da halifofi ne da magada sirri shi bayan shi to sun yi magana a kanta menene faida kuma menene alamunta menene fadalarta menene ita haka mara ce mana yan faida yan faida to yan tambaye ka menene faida din nan shi wani addini ne daban wata ɗariƙa ce daban wa kasirun minhum da yawa ma daga cikin sahabbai da halifofi da magada sirri yadda a ahli nafsi ya yi da'awar samun faida ga kan shi mutum ya cika ya tumbatsa ya ga irin fatahin da ya samu sai ya ce shi ne samun faidaci waƙar ta kallamu fiya kuma sun yi magana cikin ma'anar faida da abubuwanta ko ƙafi kalamin idirawa sai raurawa ta auku cikin maganarsu wadda magana a walwale ko wani ya zo ya walwale wannan magana ba dai magana guda ta kamawa وقد وقفت على أسئلة سأل عنها العلامة أحمد بن محم العلوي رضي الله عنه الشيخ عمر عمر الفتي رضي الله عنه yace ni kana na tsayo ga wasu tambayoyi da shehi mai yawa sani Ahmadu bin Maham al-Alawi ya tambaye shi wa Futi radiyallahu anhu radiyallahu anhu ga wannan tambayoyin da kuma amsar da ya bashi bid'a daga tambayar na akwai as-su'alu salisu tambaya ta uku min qawli shaykh radiyallahu anhu daga magana shaykh tijani radiyallahu anhu da yace ta ti faidatun ala ashabi faida na zuwa ga sahabbai na hatta ya kula nasu fi dariqatina afwajan afwajan hajjan wasu don ga shiga cikin dariqan nan ta jama'a jama'a ta ti hadil faidatu wannan faila za ta zo wanda su fi gayata ba ya kunu na alaihi wannan zai wa shiddati mutane suna cikin mafi kai matuka abin da za mu zamo kan shi na kunci da tsanani to abin da ake tambaya hal a ta hazil faidatu wannan failar ta zo am hiya baki to ko ita tana nan mai wanzuwa wannan su jawabin shekhu umar radiyallahu anhu nasin jawabin shekhu umar yayi ya ce wa ammal faidatu amma da ita magana faila faru juminan lahi ilaikum an ya kuna muradu biha ana al-abdul faqir wal imam al-fatimi radiyallahu anhu sai wannan radiyallahu anhu yace ita faila ina kaunatan maku Allah eh wato saboda in ni ne sabon fadata aiko ne sahabbai na alherin ya game to ina kaunatan maku Allah ya zama abun nufi da ita shine ni ni shehu tijani kano ina zuwa kuma ga na ta ni to haka sai ya tawabi ce ni al'abdu bawan Allah alfakiru mabukaci zuwa ga Allah wal imam ni shugaba alfadimi ji ka fadima radiyallahu anha da masu kiyana ya ce sharifi ne to gani ni a sharifi ji ka fadima kuma gani babu kamata a cikin fatahi a dalilin tijaniya yanta ha kalamuhu bi lafzi wa kautar ala ziyadatin shehu ya ce na tsayo a kan kare-kare za da ha a sayi da arabi ibn sa'ir radiyallahu anhu ala ajibiti shehu umar wanda ya shi a sayi arabi ya kara bisa ga jawabu wanda shehu futi ya yi wa kara fiya cikin ta ya faɗa ya ce wa amma ƙaunuhu bil jawabi salis amma zance ne a jawabin shi na uku an kaune sai da na radiyallahu anhu ta ci faida ila dangane ga zancen shehu radiyallahu anhu ce faila na zuwa zuwa karshe can da ya ce fa'ar ju ila ina kaunatan maku Allah a ce ni aka ni to sai ce ba kadara aina a sahaba shehu kibara mun ga sahabban shehu tijjani masu girma allazina adraknahu waɗanda muka riske su yakhtalifuna fiha suna sabani a ciki ba duka suka yadda da cewa shine mai ita ba hal waqa'at shin mata auku amla ko tukunna da saura bata bata akuwa wa kana ba'du man mala ila annaha waqa'at yaqulu sashe wanda ya karkata da cewa ta auku to yana cewa hilati waqa'at faila ce abin da ya auku bibilal shinjid a garin shinjida alayyar sheikh muhammad al-hafiz radiyallahu anhu ga hannun sheikh muhammad al-hafiz radiyallahu anhu wa kana al-akharuna yaqulu wasu muna cewa innaha lam taqa bata auku ba tukunna la'anna sheikh domin shehu kala ya ce yadkhulun nasu fi dariqatina afwajan jama'u mutane za su dinga shiga mu jama'a jama'a bai ce jama'a gari kaza ba bai ce jama'a yanki kaza ba bai ce kabila kaza ba wale mai kusa baladan bai keɓance gari ba wala kilimin ko yankin ƙasa bai zalika da wannan wani kullum mutane kuna ala annahu yustaba'adu zamanuha amma dukkan su malamai halifofi sahabbai na shehu masu doka sirri dai sun yi ittifaqi ka cewa ana ganin lokacin ta nesa yake walari na ta'aqalu shehu zai magana ko kuma shi wancan nasibul arabi misali ce walari na ta'aqalu abinda muka hankalta ni ma balagana an shehu cikin abin da ya isa gare mu daga shehu annaha ila al'an lam taqa mu da ganin mu in ji shi sai al'arabi misali har yanzu tukun da saura ba ta auku ba wa yana ma yakunu kuwa a kofela na kasancewa inda zuhurul muntazar lokacin bayyana imamul mahdi wanda ake ta jira hatta haizu tasiru duru sanda dukkan ɗariƙu za su koma ɗariƙan wahidatan ɗariƙa guda wallahu a'lam qultu in ji shehu zaka ji kamar zai ce ni ne sahibul baidat amma dai ishara ta shi mai hankali qultu shehu radiyallahu anhu ya ce ni ko na ce don kun tara hankalin masu shiga ɗariƙa yanzu zamanin ganawa to ba taɓa samun masu yawansu ba da haka abuwajen abuwajen ta tabbata sannan kuma kunci da tsanani da ake ciki ba a taɓa samun kuncin addini da tsanani ba da kuncin rayuwa da tsanani irin wannan zamanin nawa da haka dai kuma fatahin da aka samu na ma'arifa cikin sabon shehu tijjani da nutsewa cikin Allah da kakkaɓe duk abin da ba Allah ba ni dai a sani na ba taɓa samun kamar zamani na ba to wa a samun fahimta ba haka bai ce ni ba ne Allah ta'ala ta ce kadda halar nasu fi ɗarikaci abuwajen a zamanin nan nawa mutane sun shiga cikin ɗarika jama'a jama'a kuma kaga man mamaki duk duniya ba wai yanki guda ba ba kabila guda ba wala allah nasa ɗuriki to can da ya ce lokacin da za a mai da ɗari gudu su koma ɗarika guda don me aka shiga ɗarika don ma'arifa to za a kai babu inda za a same ta sai cikin ɗariƙa kuma cikin faila sabon faidati ai kaga ta koma guda da haka duk kauna yau na cikin jimkin yaminika duk duk kaunu na cikin jimkin yaminika duk ga ko a duk suna nemashi kare har wato tun da shehu duk ɗariƙo sun gabe duka sun koma ga hannu ne da haka nan shi a sabon faidati ke amma dai bai ce maka haka ba ya ce wala Allah na suka turiki la'alla shahida riku da aka duhi yana kasancewa idan lam yabqa fi dariqatin wahidatin minha man yaslu li tarbiyati in ta kai ga duk dariqun da ke akwai babu wata dariqa da wani yawan su wanda ya kyautatu ga ya tarbiyyar bayan Allah zuwa ga Allah wannan matuƙar sifi wa su ila da tubar rahim ya lahina to in ba cikin yan faila ba to ba a samu wanda zai tarbiyyace ka zuwa ga Allah to babu shi kawai duk an shaya kowace dariƙa sai tijjaniya cikin tijjaniya ma an shaya kowa sai sahibul fidaci ya ce to kaji wannan wa ƙarshe da fi hada zamani a wannan zamani kuma an ga minar bi kunci washi da da tsanani zahiran wa baɗinan malam yushahidu kasirun min al-kibarin ladina adrakna an ga abun da da yawa daga manyan safan shehu tijaratullahu an waɗanda muka riska mu wanda yake su ba su ga irin wannan wancin ba da tsanani kaji biyu wallazi wa kamin kasratil fatih fi ashabi shaykh wal ma'rifati billahi wal istiqlal fi llahi بربط كل ما سواه ما وقع في طريقتنا قط فيما أعلم منذ بروزها إلى يومنا هذا yace abin da ya auku na yawan fatahi cikin sahabban shehu ta janar radiyallahu da kuma sanin Allah da nutsewa cikin Allah da karkaba duk abin da ba Allah ba to abin da ya bayyana gare mu to ya auku bai aku cikin ɗarin ƙanantawa mutu tun da ake ni dai sani na tun daga bayyanar ɗarika har ya zuwa yau to ba a samu yawan abin da ya bayyana ga hannunmu ba na fatahi da ma'arifa da istigrafu fillahi to kenan wa asabul fitati na ba to mu ne radiyallahu ta'ala sannan kuma ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim abinda Allah ya bamu ba kokarin mu bane fadala ce ta Allah yana bashe ta ga wanda ya so Allah ma guje fadala ne mai girma kuma ya bamu alhamdulillah صلاة الفاتحة